شريك له واشهد ان اللهم اجعلنا من الاسلام والخير قلبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا لا لا لا لا لا لا الدين الذي يراكم بالعزه يقال له مدير الامور الاربعين رجال لا ينزل عن الله تعالى وسلام بجانب الجامعين. wanda ya zo ne da kuma wannan to da dubu ne da kuma da irin da ya wanda mun da ba mun da ya da kuma na da ruwa da da mu da ruwa da da ruwa da da mu da da ruwa da kita berjalan mereka juga salah jin berjalan anda mereka juga ada di dalam jam semua berjalan di dalam di dalam berjalan na dubu ɗaya da domin turkun da yin gida. Muna da mama da wasu da biya aga dama. Wani yin kitabun sana. Kitabun yi da zuwa magana kan asala daga kamar yin yawa a wannan misalin na dubu ɗaya da majan. Ina da zafin mara da sun da zafin. Lokaci da sana ɗaya da yin gina na yan da mara da sun Wani yin da hannun وفيه أكثر من باب أبو باب يصلي ويراجع على الباب وأرجو مجال الخير وأرجو دعوة الله سوري وأرجو جميع الحياة كما ولكن mutane da ɗan biyar da ba yawa sannan wannan magana ta da yi da yi da idan an zo an yi kira su da an haɗu da kanin mutum biyar da mutum goma za a yi da da ba har a ce ya gaba to shi ya gaba ne amma ya yi abu a gaba ba da kuma wanda ya yi da ya yi da wannan lari da su biyar da mutum ɗayan nan mabarakan lari amma na yi da wa lari ba mu ce wa da ni to da an kula cewa mai ruwa wannan lari na kan abu hawa jibuwa na kan da wannan domin ina zuwa ya rabu yan rawa ne ba an kama da labarin ya rabu ya kara muka ina yi kana rasulun na yi da lawa a yi da yan rawa yanzu ina da wanda ana yi da da gari gobe sannu da ya yi da ayi na yi na ta allawa ko zai yi wa mai tafiya a sallama wanda ya yi da tsari wanda ya yi tafiya kuma ya yi na zaune sallama ومغنيهم على الكثير تعمد أهل المنزل ومزيوع جلما وكذلك به على الله المسلمين بلاغ الدين على الدين ومثلا إذا سلم إذا إذا كان هو مثلا يعني إذا سلم ينهي من الكلام يعود بالنور لكن إذا أول يوم من الله فإذا كان في سلم yanayin farin ciki yayin da wani abin da abuwa ya gani ko kuma yi masa fatan bazima da sami amma dan ka daina alaka da mutum saboda yana yin musamman ba wani yana cewa wasan ba wani gaske ne wani za ka ga saboda yau da ƴan wasa da ake da dole yana so gaya ma wata magana ta nan ne ba to sai ka ga yi wannan ba a kiran sallah ba amma dai aka yi mai sallama to ba ba da kira domin sallama addu'a ce cewa amincin Allah Allah ya amince da kai wanda ya gaya ma wannan ba ai wanda ya kai yawa duk da cewa muna daukar da aure kamar al'ada ba al'ada ba ce addu'a ce mai kyau kuma take yi assalam والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام saboda haka addu'a ce zikiri ne kuma addu'a da wannan shi ne za mu koya karkashin hadisi za mu koya abubuwa kamar haka ma yau kazu min al-hadis bayan ba da hukumin muslim ala muslim bayani ne da wani zaki na wato hakokin musulmi a kan musulmi na biyu isaru salami ala muslim min sunna yi wa musulmi sallama sunna sunna annabi Allah ya ga malam Sulaiman da jiya da biyar sallama kaga yi duk gaba da yi da aka yi wanke da duk da mai sallama da kuma da za a kace ina fara da shi assalamu alaikum ina wuni ne sai assalamu alaikum sai ka fara sallama sannan zai ce ba gajiya saboda haka shi ne abdullahi da umar duk da akwai hada aka nan da sallama shi ma ibnu umar haka yi duk ba ruwansa kuma ya yara da manya kowa aka ba da sulaiman ne sallama har an gane shi ba duk kowa manya da jiri da bayan ya rasu jiri da aka je wata ce Allah yana zai Allah Allah ya zai da shi da rahama mun kuma Allah ya kyauta da mu to sai ne waraju wajibu ji yadda sallama wajibi kun ji ko wa idza hayyitu bi yahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw du'a yin sallama sunna amma mai da amsa kuma wajibi to da haka na ba sallama da yawa da za ka kamu da Allah in yawa yawa na lili haka wani lili yawa ya yi gano barka da zuwa an yi zalla ba ko ya amsa ba amma yake barka da zuwa kuma ba da da to umar da baya ce a musulmi kamar da ya ka amsa sallama domin za ka yi zikiri kuma za ka samu lada wa alaikum salam shi ne ka'ida sannan lauku iyadatul mari min as-sunnah okay da wani abu na gaban da biya ke wujubu murati adadin islam inda talatin musulmi na ba'azi wajibi ne a rika bibiyar da daban musulunci yayin da za ka haɗin dan uwansa musulmi na biyu a sunna bil bari bi salam an yi sallima rakiba al bari sunna wajen fara da sallama shine na rabu hawayewa wanda yake gaban sallama sannan wal bashi ala sa'i wanda yake tafiya kuma yayi wa nazari والدليل أن الكثير كبنتي وما سيوا sannan ilgawo salami haƙƙul musulmi haƙƙul lil musulmi ala yaqin ilgawo salam yin sallama haƙƙin musulmi ne akan dan uwansa hadisi na biyu a gargashi shine ana yi wa rayuwa radiyallahu anhu ko bani ne ma ko باب من حق المسلم للمسلم رد السلام من يوانا حديث أبايا هنا لك حق المسلم أصاب مسلم في يوم من تكلم أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce sami da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ko na ji annabi kira da ran Allah tabbata da yin yana cewa haqqul muslimi ala muslimi qawlu haqqul muslimi akan muslimi biyar ne a wannan ruwaya amma akwai wanda ta zo da cikin wata ma za ta ya ma haka shi ne rabbi salam juyar da sallama wannan hakki ne na in dai ba sallama to wajibi ne ga mai mata sallama wa iyadatul mari da ne da mara lafiya shi da annabi ya zo wannan lafiya ya ga fara sai yi ba a rubuta wajen tambaya ina wani ai kaza ai ba shi da lafiya ko da yawa hadisai ga sunan hadiyarin tarihi sai ina wani tambaya shi ne kyakkyawar zamantakewa da mu'amala addini wa mu'amala shi da mutum ya dinga mu'amala da ya dinga addini na uku wani ba su jirayi da raka gawa shi ne karshen soyayya ce rinda mutum ya gaba da duniya gaba ɗaya ya zai koma gurin ubangijinsa ka raka shi karshen soyayya ce kuma yayin raka shi zuwa kai ga daya daga sunna in an ga ba da zo wanda za ka yi karfe goma karfe takwas to mun ji ajirin ko ya ajira ka abun abu sun ji a shekara gurin jira kai bayan an jira abu dole shi a gaban ka ka tsaya a je a daidai da sau kana gurin da ki ga wuta wuta na ana yin kabbara ka bayar Allah magiya Allah wannan bawon ne rauni kaje zuriya ce da mali sai abin da mutum zai ba a duniya bai kai wannan ba wallahi bai kai ba wanda yake so ka Allah Allah salim alim ne karshen masoyi Allah duk kurakuran sa mun san yayi laifin kuka ka yaje ba ka kauda kai abin da kake yi wa Allah ke karshen masoyi ke ba wanda zai zo daga baya ya ce ai bismillah ya kara ba yi wanda zai yi akan gawo ka yayi da cewa wani yaro duk abin da yake haƙi Alhamdulillah. Ini Allah kira ya Allah da innahu abduka wa kullu amatika kana da ya Allah wannan Allahumma inna mu'minan fa yidi hada laki wa wannan kalmar addu'o'in mawali tana mulki Allah an ne kirki ne ka ƙara masa kirki yana da ayyuka da bare Allah ka ka ƙara masa wai kana musiya da fata jawo an sai ya duk bayani ba ne kuka Allah ka kauda kai ne ko wannan zuriya babu shi za a biye da za a yi abokan ka su zama mutane ne wanda za su ajiye komai da sun jira zuwanka eh ana kuma samun wayar guraren da ya guraren jiki a guraren jirgi ake samu kamar makaranta majalisi da da majalisi da abokin da makaranta ya yi kuma dai da dare baya kullun da rawun ke zama wuri da bayan ke zama an an zo karam wannan jina ce mai kyau bala ku bai wannan rakon da suke dauka ai duk karatun da ake lokaci da rabi ne ake wani ba ku gane shi ba ai dai ba ku san shi a da ga su ne kaza ne zama za su yi shi ko yana waje kaza duk wannan sai da ita ma da yi ke ita ake bukata an gane ko to shi ne ma da yake a ijibawul janayi an yi wa mutum sallah da kai kuma a raka da har baka barka da kai wani jabati da'awa da an ka kiran walima wanda ya iya ila walimatin fadinci duk wanda aka kira shi walima ya amsa mun yi wannan bayanin a baya walima ta musulunci abin da ba ta ko walima ta musulunci daura aure ko suna shi domin su magaba da abin da suke yi ne ba da ran suna suke ba wani masu duk ran da aka rayu ba mutum da to wani ma yake kira ne kuwa a goyi wa Allah Allah ya masa kyauta domin cewa ya hau liman ya dawo ne na ba wa ya hau alwa'ar kyauta ne da mutum da Allah ya ba kyauta su sai ka goyi ba ta hanyar wata hanya ta hanyar walima sai ne wata kinisu da hali da gaida da arziyawa yayin da arziyawa ce ya alhamdulillah in yace alhamdulillah da kira da jiya sai yayi addu'a da kansa sannan sai a bayar ba in da yi ba da gara ba ta iya kira ba in yaro ya jira ba ce kana ka ce ba shi ko ya mara amma idan babba ne sai a jira da shi an gane ko ji da wajen sai arziyawa da su yi waje kai sai kai sai ka alhamdulillah dan ya gane in ya fara kuma sai kamar da ta kai aikin ladabi wa zikr ba inna zikra ta fa'ul mu'mini ka tana ta da yiza na kuma kai addu'a ka bi lada ba kai lada ne ka samu na bangaren tunatarwa da kuma addu'a da kai ba dole ne duk da akwai hadisin da ya nuna cewa an karamin yaro su suka ce barakallahu fi yaba amma in kana so koya yaran ma suna dauka yau da gobe kana cewa alhamdulillah zai fada yara duk wanda yake da yaro inda yana guda wanda yake suna dauka shekara uku hudu za ka yi a jawo zai fada alhamdulillah sai kuma ce ya amu kalla ya ribu Allah wa yasbihu wa lakum yasbihu Allah lana wa lakum biya ala tagajina adamu kubra da fada amma ya ribu Allah wa yasbihu wa lakum kamar hadisi ya bi inda amma ya ana fada ba rabbana wa lakal hamdu fi jawab eh wala alfi wal jira min Allah ya rabbana wa lakal an gane ku bizo da ga wannan dini a kai kuma idan mutum ya kauce ku da yake to Allah ya ba ka ya ba ka da lafiya in dai to bi za ka ne ya kuma yin da shi na uku yana aura da zai ke to Allah ba ka lafiya ko to kai ne ba ruwan ka ne har da ko da alaji ko ni ya rike ba jira in ta ɗaya ta biyu ta uku da ya yi ta daga nan sai ka shiga da ka gani wannan shi ne hadisin da za mu koya a kai za mu koyi cewa ayyadatu marid min as-sunna kai da mara lafiya yana daga sunna wa kar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-marid ko marza annabi yana kai da marasa lafiya mun ga har da yuni annabi ya ya duba sallallahu alaihi wasallam na wutan na biyu ijabatu da'wati wa tajmidu al-aati min as-sunna abda kiran gayyata ta walima da gaida wani ya tijawa jiwa sunna babu la ya hidda ya alil kitabi bi salam babu da yake magana akan an hana fara wa alil kitabi yahudi da nasara da sallama wa kaifa wato yuraddu alaihi in sun yi ba sallama sosai ya rafe ya rafe su dan za ga wani yadda ya ji hausa musamman yadda hausa mutum ke da rauni ya za a nan wanda ba sa zuwa da kauye kuma ba sa zuwa ko zuwa da ba sa zuwa za a ga wata da baya irin babu zawon nan da cikin ƙauye da za a sun ma rike iya ba to duk wani abu da ake wasu saboda mu'amalar su da musulmi a hausawa har ƙananan turori suke biya za ku rika jin sai yawwa mutum zai iya biya ba fatiya balle da na gallama ya biya da alaƙar da ya ba zuwa nan duk da ya saboda ya zama su da suke a zama irin kalilin da suka rona wanda wasu musulmi da ba a cikin hausawa irin tsakonan gonar ruwan su da wada ya yi kuma yana ta samu maguza wannan za ka yi abu da suke yi sai ta ɗauri amma ba da galla to idan suka yi ma sallama sun zo wucewa kuma za su sa kaya noma irin nan sun ma sallama ka kuma sani da an baka sani ba wannan wani abu ne daban ka sani ya za ka bai mutu da sallama ana da shi ba nake rabbi Allah wa anhu qal قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي إذا سلم عليكم أهل الكتاب إذا ما أهل الكتاب كتابكم سلم فقولوا كتب عليكم kuma haka shi ke nan shi ne malamai suka ce wa alaikum kuma haka din wato wannan ita ce amsar da za a ba su kawai wajen gaisuwa sannan tana nufin domin suna can da yare kamar yadda suke wa na bani da su zan za mu da hadisin aisha in za mu yi saboda suna can da yare ba su ko mai suka faɗa sai ka ce ya koma kan abin da suke yi to malamai sun yi zaɓani a kan farawa kajin sallama ba da rashin tattauna sosai mutum ya duba wato shari musamman fatawar wari da sauran biro da aka kawo za ka ga an yi maganganu da yawa a kai akwai waɗanda daga cikin mafiya yawan malamai sun yi lansi a kan cewa haramun ne ka fara wa kafin sallama amma sun ce ba kan cewa wajibi ne kuma ne ba sallama kamar ma domin ga ya ya yi ba ka amsa ya ake bayyana martani amma fara musu sallama a rasu wannan shine malamai na farko suka faɗi dalilin su suka ce ga hadisi Abu Hurairah da muka biya ne ko kuma wani da wanda Allah yake la tadabu yahudi da wannan sara bi salam karaba kar ku fara wa yahudi da nasara da sallama وإذا لقيتم لقيتم أحدهم الذي فرضوا إلى أبيته ko abin da ya yanzu kuma bi wannan hadisi a bulugul mara ta yanzu a hanya ba wato ko kunta ta masa hanyar ila abu yake da yake ba da yake ce ba wani da zaki ko ba ji a bango ba ka ke bi ba a a kar ka nuna kankan dan za a gode na ji ko da kake din nan in suka ta wuce da suka gudu shi ne gaba ko da shi ya da ya gona ba ka tafiya da kake tafiya idan kai ne mai haƙƙi a guri ka riƙe haƙƙinka shi ne abin da ake yi na yawa irin wanda abubuwan da nuna kaskanci ka ga mutum sai wato ya zo kwallo da gurin aikin kuɗi kullum sai ya kasa duk wannan ba shi ne wasu daga cikin malamai kuma suka cewa ya halatta ya halatta a fara musu da sallama me da ne da suka ce da ya halatta ka mai musu da sallama da ya halatta ka fara wannan kuma wani wani ra'ayi ne ke ra'ayin malaman jami'a sai dai ka ce amma su ma sai dai ka ce assalamu alaika ba za ka ce alaikum ba a jami'in da suka fito an gane ko yawwa aka da aka bada in kuma suna da yawa ya halaka da ce assalamu alaikum da su kafira amma shi kadai ne kamar da kake ga wa musulmi shi kadai assalamu alaikum to ta kafu da kake ga assalamu alaika a ra'ayin imamu shafi shafi kun ji ra'ayin ne amma mabiya yawan malamai ko ba go da ilimi duk da ba a cewa ya halatta a fara musu da sallama inda zarura wannan gurin nake zan zuwa domin muna haduwa da wani lokacin za ka ga Allah ya kama aiki da su ko makwabtaka ko wani abu da ya kama da wannan take inda zarura auri sababin mu'tabar ko saboda wani dalili wanda za a iya ijrari kamar su lahakin diniya kamar wata maslaha wanda take ta addini marjuwa da ake bada wannan magana imamu ibn malik da imamu naka ibrahim naka yi su ne suka tafi akan wannan amma ta ce innal muslima ko annal muslima idan ka da dinarin islam idan garin da ita garin musulunci ne ba wato ba ka jin tsoron wani abu da zai faru ba za ka ba ka jin tsoron cutar da shi fa innahu ya'rumu alayhi ibtida'u min salam bi hada hadith suka ce to annan gaba kuma haramun ne ka fara musu da sallama saboda wannan hadisi wannan shi ne ra'ayi to amma idan kana da muslimu bi da kufuri to ko ka samu kanka a garin su na kafirai walau an yi kalima alaihi ibtida'an wa radan to dole ka rage mun in ba ka ba za su kunna fika eh to da haka za ka yi musu sallama ka yi musu sallama kuma ka yi musu da martani in sun ba sallama in ka samu kanka a garin da ba na musulmi ba babu cutarwa wanda da cutarwa ke to wani shi ne ra'ayoyi ba da wani suka kawo a kan sallama amma suka ce wannan magana cewa kamar irin su gulmo ne da babu da kai mazawar kai da abin da ya kama da wannan wannan duk ba a hana ka ba in ka ne yau ganka ne a wurin kan zuwa good morning yau ko morning to shi da an ji abin da ya ke jira good morning yana gaya ba kai mutum ke ji shi nan kawai kai musu wannan siyasa a zauna lafiya kuna haɗuwa ga fara morning sun fi son wannan ba eh ne na da shi kenan kai ne na da shi ka ji ka kauce wannan duk ni na fitar duk matsalar da za a iya kauce mata wajen sabani a cikin malamai kawai ka kauce kai ma zuciyar ka za ka fi samun mutuwa in dai ba a wa dokar lura ne aka samu to irin wannan kawai ka kauce kuma a da wani da kyawun ba mana ka yau da gobe tare da shi ita za ta sa ba ka daina da awon musulunci duk inda ka gani kana gani kuna gani kana ba shi girma na ofis sannan an kawo abin da yake na amana kana kula da ita to za ka ana faɗin cewa lallai ko ka bar gurin ai mun wani musulmi mutum da yake a wani da an zaɓi musulmi za ka wanda ne zuwa da kan zuwa zuwa da ke da Allah ya yarda to wannan shine ma yuqarru min al-hadith ilqa'u salami haqqun lil muslimi faqat yin sallama haƙƙin musulmi ne kawai wala yakunu li ghayrihi wanda ya yi wani musulmi ko baya halitta gare bayanin sunnati fi rajin salami ala yahudi wa nasara suna kai bayanin ya ake mayar wa yahudi da nasara da kitab ya ake mayar musu da wanda ne sallama ba ne yake na uku labata bi tahiyyar da halin kitab bi tahiyyar da gaidin islam babu ne a gaida wanda ba musulmi ba da gaisuwa irin wanda ba ta musulunci ba mawani barka da zuwa a irin wannan kira kwana a duka ka tabayi da kai وما جاءها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود إلى اليهود سوى باب فكر مسلمة فإنما يقول أحدهم جميل يسين بسائله السلام عليه مرجو أن تبدأ عليك سوى أول شيء ولا شيء da abin da bai yahudi ka ga yana da manufa kai ne kake abu ba manufa amma ku yahudi duk abin da kake yi wallahi yana da manufa shi za a yi suke wani da larabawan duniya ne yanzu wannan larabawan masu jin kai shi za ke wani da saboda an kasa gano ga abin da Allah ya faɗa Allah nan ba wato shi ya halitta mu kowa da kowa kuma ya san kowa da ya kunsa a cikin sa amma da kansa yake wala inda ba an ka yahudu wala nasara a ta da ya halitta yahudu da nasara Allah ya ce wala tsara yarda da kai ba a ce ka bani duk abin da bai wuce ne ba ko ba shi yake kara hawa bayan wallahi yana da manufa wani abu yake so ya cimma amma ba wai din ya gamsu da kai ba amma zai kai shi za a ce ta walar da filastina a har yanzu za ku samu shayi ake zama a zato laraban da suke zuwa ko kirki mutane ba malamai ba ne ƴaƴan sarakuna ne kawai wanda suka zazo a kasashen turawa aka yi shi ne matsalar su take ba yawwa ba san komai ba alwala wal bara ba karanta ne ban sani ba shi za ki zuwa jajayi bayan kwana ta in an kuma yau a kuma dawowa haka ake yi da wannan shi amma Allah da kansa kana kallon bai rude ba ne da yake rage mutuncinsa cewa wuta ba da Allah ya hali na farko ka fi suya Allah Allah da kansa ya je mai mutu da wanda ne to kun ban ba ya ji ku bi da dubi ku in dai ai Allah ne kai ku ne da Allah yake azabtar da ku da zulmun ku zai da ai biki da kaza ku da ba ai kaza ku da ba sai da wani kace ku lan da wannan annaru illa ayyaman ma'duda kin da za su shiga wuta amma kwana bakwai za su suka ce yau muke da za mu shiga amma kwana bakwai sauran kwanaki ba suka ce duk musulmi za a zuba sai su kara ta haka suka ce ba ji wannan tunanin nuni yake tunanin Allah ba zura musu jiki wanda zana kai to wannan shi ne to kaga a sam kalma ce ta mutuwa ina fadi saudari kibawun min kulli dayin illa illa sama cikin abin da saboda akwai waraka cikin kowace irin cuta amma wata mutuwa ya shi ne zirki a samu alaika ta gaya a nan wannan kalma cewa mutuwa ta tabbata a ai wanda abin ku inna da mai jin wani na hu to mai kuke ji na wannan na zuwa in ma mutum ba kai man ba ba ta mutuwa ba ake mutu a samu alaika to duk bakan magana ce a gurin sai annabi ya ce ba kullum sai ce idan suka gaya ma wannan ka cewa ne ka kai ma haka kenan kai ma haka bayan da duk yana da idan ku koyar da jin hadisi ma da yi in dawo salami hakkun da musulmi dole ne yin sallama ake musulmi ne ba a ban da wani sakaci ya tura shi salami ya da yahud ya ake mayar wa da yahudawa sallama yau ba da mu ziyarar da ziyarar da ita ala ahlil kitab ka duba ba hatta wanda yake kafiri ahlil kitab in ya muna na ba Allah yake karka yi mafiye da haka idan Allah yake ba mani yake da alaiku ba ka duwa alaihi ilin din kullum muna magana da shiriyar nan abu ne mai wahala idan duk da ba ayoyin da ku sai Allah ya kai hakuri biye ni domin wani ba zai yi cewa wawa kai ma kake kai ma wawa ba sai ka tara da wawa ta ta idan kai ba za a ba kan kara kai ne haka in dai an ba kan kara ne ita ce take na roji ba haka ba wuce to shi za wanda za a zuwa rika cewa ana shi za a nake ce ne sai ke bidu da sura'a inda ma ke bidu allazi ya mulku nafsahu inda daga gari bai kada mutane ba shi ne mai karfi ba kai ne karfi shi ne wanda yake mallakar zuciya da yanzu ya zo ya yi ba yana da shi kai ne kamar shi kada ba to kai ne mai karfi a gurin Allah amma idan sai ma zafi sai kace ba dai ni ba sai kai ko kuma kai ma haka shi za mu ke gayawa maza wanda suke zagi ba da karka zagi ta wata tun tana shigo wajen jarka ita ne ba dai naka ba to kai ka kai hankali za ta wata gaba wallahi za ta mutu ba dai na ba dan za ka wata kace to sai nawa nace za ki ce ma ba dai baba na ba ana nan ana nan to kamar da za ta ce dai ni naka saboda ta kai magen bango za ta dawo kan Kuji da ko wani ne yake yawan zaki kullum yau ka zo ka yi gobe ka yi wata ran yana jiro wata ran zai ne. Sun yana cewa shi sun yana fara a zuciyarsa yana kuskuri kana da yana motsa baki ka ce ko magana da ke ni na yi magana ne. Eh, shi ne magana ba, to a wajen za ka ya fara mai da wancan. Eh, sai a ce tsoro ne, wanda a musulunci kuma ba haka wani. يجيب بمثل وجزاء سيئة سيئة مثلها يجيب أو يجيب الله يجيب من أبى وأصلها فأجره على الله in mutum ya abuwa ya gyara to lamin da rabu ran Allah irin wannan abubuwan su ne masu yawa to da haka sai a yi ba kullu a ne da zai kai ma haka ana ya radiyallahu anha قالت ملائكة لا ترى وجه الله الذي دخل رهب من اليهود an gane ko rahabi shi ne kuma wanda suke kasa da goma su tasu rahabi ko da aka faɗa babbanja a lura suna cewa ba da mutane da suke kasa da goma daga tara zuwa zuwa uku shi ne rahabi daga uku zuwa tara shi ne rahabi to wani tawagan mutane sun shiga na yahuda sun shiga guda da wani salatu salam fa kadi ne suka ce assalamu alayka mutuwa ta tabbata a kanka fa fahimtuwa kana da kake yi sai na gane ne suka fara fa kun ji ne ce alaikum assalam wallahi ko ga ta wuce alaikum assalam wallahi domin ta wace emoji ne da take mai da amsa mai da martani alaikum assamu wal la'na kuma mutuwa ta tabbata a gari kuma Allah ya tsine mu فقال رسول الله ما هذا يا النبي عليه الصلاه والسلام يجي تبع hankali shine ba hada ba hankali bai wa Allah me hada eh shine ba hada ya Aisha ya ji Aisha ba hankali inna la yuhibbu rifuka bil amri kulli kun ji aka nan inna la yuhibbu yuhibbu rifuka bil amri kulli shine dalilin hadisi shi za a ji san karatu ko karanta wa kake a Islamiyya to kai za ka ga dawar ba da ya tiro ba ga jira haji amma dawar kai kana karatu ka san me farkon haji ga farkon magana ga abin da ya faru kuma rashin sanin wannan shi zai dawo ranka ba da hujja da hadisi a ce ma ai wannan shine sababin nuzul eh amma ka san sababin nuzul sai ka ka san me ya faru an gane ko to ga abin da an gani abin da ya faru yanzu sai Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ba mai sauri ne ne ko duka hadisin zai ke ko ina yana son sauki sun amuri kulli ya al'amari duka ina alam kowane irin al'amari da muke ta gaya ne wa ta ci da wani wuri da kun ba ma ta aure wannan hadisi ne ce kun ga a komai aka ce da ana yin sauki a komai din da da an samu sauki a komai amma dai ka dauka hadisi bai shafi aure ba ya shafi aure yanzu wani mutane ke na zumuna magana da shi ce a ce an tsara aure da ni ne wallahi da ya ba da ya ce wallahi suna zuwa kai shi da azumi ya tsara da Ramadan sai ba wai shi ya daura kawai a masallaci aka daura sai sai maka ba janta kawai wani wani nan da nan sai yace wallahi ana zuwa kawai ya daura aka daura wannan yace ko uku ga zalla ne ko nawa da tare shi kenan ko matashi ne matashi ne ba wani kan ba wani ce aika za ta matashi ne ya gudu ne ko wani ya kasar haya da wani da zo da haka wani sabon wannan sauki inda ana yi da an samu lafiya a komai amma yanzu da za ka ga wahala alif da ake bai wahala da mutumin da wato wahala kwadago yake ya dan can gidansa yana kokari a yi mutum uwar yari ne take yi zo shi gaya da ya zo aka tafi maza an ce ma za a yi za a samu yin sanda da kika samu yake wallahi mama yana so ta giya yake ba wani mama wallahi ke ta samu wannan kun yi wallahi ba san wannan dalilin ya za a kaba zarawa saboda yake bai ya wallahi bai da dubu da hudu za a samu yin sanda sai da wallahi ba ba ce sai wallahi shi ne a bada to wannan abu kuwa yana da yar tsawuwar mahaifiyarsa tana da an gama shi za a yi tana ko tsakwata ko wani gari ne nan da ta ji labarin ta kawo garin nan ta zo da ne ya wato ƴaƴana tana da yamma da take ka je ka dubo da ke ba take to a ji idan take ka ga ƴaƴan mu mu abin da muke so ki kike so ka je kawai wanda ke ba kace wallahi ba za a ba ta cikin nan kuma ba a ba ta komai da take za a yi haka kuma saboda haka wannan kaga wanda kai ne kuma zai zo ba a za a ba Allah ya jarrabu ya rike wannan kuskure ne idan aka zo ni abin da na fahimta in dai mutane sun san kan ku wanda ya yi wa kai sauƙaƙa a kowa shi an goyi sauƙaƙa wa gidan wato amarya su ma gida amarya su sauƙaƙa mata iyali a wurin ya ya ba albarka kuma an fi mutuntawa amma wanda aka bada shi ne cewa ciwo waye abin da zai yi wanka da shi ba zai kai ba ko ba ka bane tunda shi ya kai sai nan da kau bayan bayan wajen da ko ne sun aka ciwo ko ne me ake kiran da kai kasan ciwo din nan ka ciwo din ba da da kai da an ciwo kayan da cikin jibewa baba ne ya jewa to aka yi yadda zarar ya ji ba ne shi aka yi sai zan da ba da mutunci ranar sai ka rera ta faɗa ba mutunci amma idan ya san da mutunci aka wace da kunya bayan da gaba ya tsare ido da ya yi gaya mata magana to komai yana bukata a sauƙaƙa komai amma yanzu yau bai ko ana ko wannan iyo da ɗinkin yin nan da ake a wannan iya kariya ne ke ka ka ka ga da kuma wallahi da lai amma zai ga wai ba za a rage kwanaki ba tun daga ran laraba za a fara biki Allah wani wanda zai yi da wani gobe kariya yanzu ya ke tsada da hankali ko kuma daga wasu dan mace ba wai duk da aka ji an zo sai a yi mai da yaji ai a hakura kawai a yi rana daya rana daya a daura aure kowa ya zo ya abin da za a yi rana ya tafi da matarsa ba ni ke ba da dai dole sai a yi a baya ga mutum yana ta tsintsi amma kuma sai an zo an nemo abubuwa na rabin hankali a yi Allah ya samu bayani da wannan shi ne to sai yake cewa a babban da ya rasu lalla sai da ya baki Allah awala mun tasma ma qalu baka ji ne suka ce ba ta tsala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي يقول فقد قلت وعليكم بما وجدت لا شيء وعليكم وكما هذا كنا أي إن لا تجد فقد مرد يا أخويا ما kai ma yanzu za a ji ka fito da su sababbi shi rage mutunci da zaki bai da malami yanzu za ka zama emirate ba ma profesa ba yanzu nan za ka kwari a idan na raba littafin nan na mulmulo wanda a jakin sai ku jawa ba Allah kuwa kuma ba wanda ya koya yanzu nan ki san jin waye yanzu nan wai da ya ne da yau ko da auya ne ko auya ne bi da yau ta ne kenan saboda haka shi za a je gaya wa duwan da ya ɗauko da ta rashin mutum ya gane ba wai ba wani abu ne na ado ba duwan da ta gane ba ba wai ne ya ba ne a saboda ya ga na gaban da wanda suke ba su kulle wa hanyar da kyau ba ba su kyakkyawan farko ba na garga ne ake farko a kanta saboda haka sun ba yi ba ai idan mutum yanzu ya zo da ya jaji ba saboda ya iya ba ai ba da ba da amma wanda ya yi saboda ba Allah baya so to shine za a ba da ku fahimta ko ai kamar bayanin da aka zo da ya ka annabi da wa sayyidan wa asuran wa nabiyyan min al-salihin da yazo ba bayanin ba da wanda su jira da hasu shine wanda wanda wanda baya sha'awar mai wani ma da kake da yana da sha'awar ta amma ba ruwan sa da ita saboda Allah ya Allah ya haramta mu'amala da ita kace wani ne yau nabi ne yau domin shi yake nuna lafiyar sakalau amma ba ne ba wannan shi ne yau ba ba shi ba wanda ya yi ne saboda wani zamtau saboda kai ne wani ainihin mace ce saboda kar a yi abin kunya kun san da kan ba wai aya ne ta ta yi ana da ba wanda ta karabu ba ita wai gudun abin kunya kan mu jira abin kunya a ko a gidan su ne a ce an taɓa abin kunya iyayen mu a da ba su ba su ba su yaba wannan za a yi yanzu an taɓa cikin jiri da aka yi in ya taɓa yi to ta gama mai gidan duka irin wannan zai sa sai da an kaucewa abin kunya to idan mutum ya zo saboda wannan duk ya yi zina saboda kawai kai kai wani da ko wani abu ko kar a kai ba da da ba da amma idan saboda Allah baya son su da lada ko duka sa wannan arabi sai ba za ka gina wani saboda Allah baya son domin yin zai no dari da ga da Allah zuwa dari da idan kuma gurin masu yin aiki ne ma kyauta suke koyawa ya yi suka yi zina duka wuraren nan to amma dan ba mutum ya yi saboda Allah baya to wannan tana da lada kullum da ta sa wannan arabi zai da kullum cikin lada ne ma yi kadu min al-hadi ne za mu koya ga kai hadi mu ga hadi da aiko bayanu fawz al-yahud wa su'i wa su'i ko wa su'i da wuyati wato bayani akan munin yahudawa da munanan dabi'un sannan na biyu uzina kulubin nabi sallallahu alaihi wasallam a ta ba da sajin yadda annabi ya rigawa wannan biyu a ta da kafirai tare da kafirai yana yin rigawa wannan biyu shi ne abin da ake yi kuma da gurin aiki da nuna ba wai ne abin da ke a duk da ke ne ba nan dai ba nan za ka nuna wa kai kiri da wata da kuma jiki ne ta hanyar yin abu ba yi ba ta hanyar mu'amala ku ne da ku idan ya tafi babu sai babu salami ala siriyar babu da yake magana akan an so ka yi wa ƙananan yara ma sallama duk da ba suna da sallama ba mu yi shi ana da jini ba ne ke rabiyar na wa hannu an da umar ala su biya ne ana san malik allah ya kara masa yadda ya rubutu a ta gaban wasu yara fa sallama alaihi sai yi musu sallama نعم وقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه فيه هذا إذا جنوي قال نظر hadisin shi ma yana nuna girman wato hada wato dalilu annaba ne da rasul sallam babu ibadati da burudi min nida ne gaba da alaihi nida babu da yake magana akan an halatta ba ta da bada dan biyan bukatar dan adam su fita waje kun san da su larawa ba ta ban aiki a gida saboda ban aiki a cikin gida karan jari inda yanzu wato zaɓe za su dace don yanzu ko za su ga wato mu muna kamar ci gaba a wata aiki a ɗaki ba kalamai za su kalle su wallahi wallahi sai a zuwa yanzu duk da kalamai ba da aiki a ɗaki da ya da su zuwa ki a yi da su to mun kawo su cikin kai shi da da yawa mutane su su to kai sun hawo ko san da ni saboda ban ɗakunan mu saboda kyan za a gaban ɗaki cikin ɗaki za ba a bar su da ba ban tura ga ba gidan malamai ba jami'ai in kaje za ga ya shiga ban daki a buɗe ya shiga yana ta hira da da cikin daki ba ba daura ta ban daki ko ba ka bane to wannan da na addu'a shiga ba addu'a shiga shi kuma gurin sunan da ya amsa na ban daki shi zai kawo aljihu ba iya da ba domin an shiga ai ba abin da kake da ne wannan ya ciki in kai da rubun lokaci to wannan abin shi zai kawo aljihu duk tsaftarsa saboda haka duk in an yi a ɗaki to kamata ya yi ko da yaushe yana nan ɗaki don za a shiga ya addu'a kan amanci Allah ya yi addu'a duk da yanzu larura ta janyo har gidan malaman su ma wani ɗakunan su za ka gani a to sai a rika addu'a sai a rika addu'a amma aikin yin addu'a da wallahi ko so yi nan da kuke rainawa kun kai ya to yanzu gaba ɗaya mu'amalar da ake yi da yayan aljannu da yayan kutara ke da yayan aljannu domin su a cikin nake ko ba ga bane to duk bangarorin da muke ba duk wanda zai gida yanzu za ka cinyewa shi ne ban aiki sai a ce wani sai da ana ruwa ma kawai ba ruwan sa wanda zai ce ba bai ba za ana ruwa ba ko mai a cikin ɗaki ne cikin dare ba zai fita ba wanda ba kawai nan zai kula ni ne gawar da nake ba ba ko in ji a dauyi a cikin addu'a cikin banda ke don wani wani ɗan su sabin da za ya ya faɗa ni wani yau saboda kyar ba da shi ba komai amma duk da haka aljannu ne duk da haka aljannu ne saboda haka mu dauyi na sai dai kan tamori din da ba shi ka san yana da garaye ana ya rabbi Allah wa ala qalat sana ya Allah ya kara mata ijazati karje da tauda ba da babu ribar hijab na nan dole ta fita bayan an saukar da ayar hijab an gane ko bara a umar sun kasa sai na umar sun yanda fa kare ya sauka hoji abuwa na sanin shi kalan darajar sauda ba da babu ribar hijab bi hajatiha dan bukatar da nan ne ko wa kana imra'atun jasima majalisi ita na sauda la tabba ala wani abu wa duk wanda ya zanta ba za ka fiye masa ba domin yanayin tarayya ɗin jikin da in dai ka zanta to za ka gane wannan sauda ne bara umar bin khattab sai da umar bin yanta ba kale ya sauda in ya ce sauda kuma ka san su za ka wuce madarin ce ne kawai da iyaye da za a za ka wuce unguwa ne da gari da zani ba ma ya ji ba za a rinko a ga a tafi kuma sai za ka wuce wani ya raka ta duk da ƙananan shekarun ku mun san shi ya ta da wannan lokacin eh akwai da da ku yau da haka haka za a fito da dare bayan isha a je a dawo amma yanzu wata mata ba ta riga ka fita wallahi kafin ka fita kai sai ka dawo da yawan jin za ka yi kai wannan zamani Allah ya zama goma da jiya kawai eh saboda haka shi za wanda suka ga jiya suka ga yau din ku suna ba mu duka ba ba ki cike wallahi an shiga wajen bakwai to sai mu da haka sai na Umar da ya ganta ne ya ce zo da amma wallahi na rage da Allah ma da bai da alaina ba za ki kuyen mana ba shi da wannan su shiga gurbin da zai gani du sai ce duk wannan abin da yake ba za ki kuyen ba ba za ki kuyen mana ba hankuri sai mu ta kuɗi duk wani yadda kike fita ba wani ne da suka mutu sai na umar baya bar ko da bana قالت لي فانقطعت راجعة نعم فانقطعت راجعة أي انقلبت راجعة كيف بلا سبب كان يقوبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته kawai sai ta koma wannan abin da sai dawo ya faɗa sai ya sa shi ta juya ta koma gida da ra'ayi da ta ce lokacin annaba alaihi salatu wasalam yana wato gidana wa innahu la yata'adda yana cin abincin dare kuma duhu ya yi ta fita amma duk da haka aka gane ta yana yana yana zaune yana cin abincin dare wa biyadi ya arko a hannun da akwai kashi mai san ragowar dama ne annabi yana san dama shi za mu wa muke san dama yawwa ta gane ko ba da nan kawai sai yana na zaune da shi fa kana ya rasulullah sai ya ba idan Allah in ni karatu li ba'di adil na bude nan wata bukata dawa fa kana ya umar ka ji abin da umar yake mun kaza wa kaza ga kalmomin da yake kana sai take ba Allah ne yana wannan yanayin da Allah ya bawa ثم رفع عنه فلا تدوشي waye waje ne wanda ayoyi ake ban waye a daidai lokacin lokacin da annabi da sunna ba ake ban wannan waye bari ba ku gani a cikin suratul azab ya ga ku amma ba da kai wanda ya ce eh ya ayyuhan ladina amanu ya yi wa nabi kai ka ya yi wa nabi na wani ya yi wa nabi ko kai ma ya yi wa nabi ka ya yi wa nabi na wani ka duk lubu yi dan kai kuma ya yi wa nabi kulli azwajika yadinina alayhi na nabi jalabihi illa kace malam ba mu amma ayoyin su ya yi ta annabi la sunna ta ahadin min al-nisa'i min takayyu da jami'an sa ko da kudi yanzu littafin tsada yake ina gaya ma wallahi gwara su dama ma littafi saboda wannan littafin yanzu kana son lolo na ku sai ka da alwaji da ku kun san wajen dubu goma a lolo nan yanzu da aka rika biya dubu biyu dubu ɗaya da wani abu ana raba mutane sai ka sa dubu wajen goma takwas za ka biya wani Ita na ka sayo ta kafa kafa ne. Littafi yanzu tsada yake da mutane hankali. tafsirin da bai yi yanzu dubu da yi da ne ba da kare da kara kula da su ai da kan bai wani littafi aka ce mu dubu da yi da kuma ya zaka je da kake da yau da kani ba kun ba ka wala ka ji ana yi aka ji ana ko ke zuwa aro a ce ka zauna a karanta a zuwa dan ba ne ba ka fita kana bai mai jiki a kai kan jiki ke zauna bala ku za ku da jiki ke yi ke zauna karanta ta karanta ki da ne yaro to ra da ku ba da tafi a nan ta wala ba ma da yi kuma kaga da abubuwan da ake a ilahi ibrahim din nan a zo a yanzu ko da yake ba a karatu da ba a karatu ka je ka kalla Allah ibrahim din ba karatu ka je ka kalla zama ko bai ba a yi sai waya ita za a gidan na ibrahim in kana da yara yanzu da zuwa da su je bai yi ababen aron wai da wai wai a kanan zai ya ko karami a cikin gida ne ga ba duk wannan hobi din na karatu ya biya da shi da a rawa da su ba wani malamai za su mutu yanzu na wajiya da ya kai da wani wuri karatu a ba wani dan kar abin ya zama kuma Allah ya dace da يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يهد كيتن فلا تخضعن بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا في آية تقبلت وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرجا الجاهلية الأولى هذا ولا آية يستفوق باب تعليم الخلوة بالأجنبية سامعوا ثم abubuwan da za a maka fara ne ya labar mu lalata sa wanda muka yi kuskure ya labar maka cikin sarki da ya je mana muna da kwana da suna yin sharawa da su da wata kuka ba mu kara da hadisin ba na na ɗauka mun zama ko ke ba wa Allah ilai sun marubiya an sannan aka sauke mara wannan wato nauyin da yake wa ina da raka biye ni ma wa za aka yi mai wannan wahayi har gumi ya sassabo mata wannan kashin yana hannunsa annabi bai ajiye ba fa kana bi ki innahu qad udira la kunna an ba ku izini an taka rujna bi halati kunna sai ki wanda da hankali ki Allah ya ba ku izini ku je ku ya bukata ba wani to mun da kai ne da mu sai da Umar ya koro ta sai da gurin da koro ta ka ga abin da Umar ya gaya mun kaza kaza kaza to sai Allah ya zo ka da ayi yake ki Allah ya ba ku izini ku je ku ya bukata sai hankali ne ba Allah ya yarda da mu اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع سواك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء موسانا بدعاء اللهم انت عليم بحوائجنا فقبلها برحمتك يا هادي الكلام ولا عقبال الذين عند شاء وارثوهن والاخطار في علم الفرزان من الذي على تنصرهم اليه وقول الذين استغامر ولم يسكت اليهم وعلى تبارك وتعالى من الانصار من الدرجه ولا عقبال الذين عند شاء وارثوهن lafiya wurin da lafiya na da inda da lafiya duk abin da ya karbo ma na kuma karbo ne duk abin da za mu biya ba na iya ba ne muna roƙa da shi ne da tsayawa da tsohon da wata kusa sun da rayuwa da shi da yake ba wa Allah ta yi wa su Allah ta daga ba wa Allah ta wani da wani albarka Allah ta iya wanda ta wani kasa ta zuwa ta ta wani yawon yi muna roƙa da shi ne da tsayawa wani sun da wani a tsawon da ta yi kuwa ga wannan su galawa اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا تقولنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباد يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان ربي الذي في الجنه عما يشركون سلام على المسلمين الحمد لله